والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قطب الأقدادي فريد الدهري على الإدلاك هاتم الأتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق وجعلنا الله من أهل السداد برحمتك يا أرحم الراحمين ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من قاف إلى قاف من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المهدر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يو زمان منا زمانة تسعين تقوس دي دي آه جاء منا مغانا أن الإنسان هو عين روحه shi mutum abin da ake kira da mutum shine ainihin ruhihi wa mahiyatuhu la gairu abu biyu ne insanu al'insanu huwa ainihin ruhin mutum shine mutum shine jiya muke magana ya hadimal jismi kam tashka bi khidmatiha أتطلب الرفح مما فيه خسران إن هب إلى روح واستكمل فضائلها وأنت بالروح لا بالجسد إنسان wato bin ruhi ta kunul insanu labil jasdi gangan jiki sunan shi gangan jiki ruhi sunan shi ruhi to ruhi shine mutum shine mahiyatu ruh domin misalin riga ne da jiki innamal jasdu zahiri jiki shine a zahiri arruhu kasobil malbusi domin ai ruhi ne ake sawa a cikin jiki yake zama mutum shine kullum naka jince in an ce harisu ya mutu to ba halin ka ce ga harisu sai dai ka ce gagawan harisu bi ma'ana ba ruhi kenan wannan shine to wannan idrakin mahiyatu haƙiƙatul menene ruhin shi kuma amrun min Allah subhanahu wata'ala yas'alunaka anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا كذا من أمر ربي كذا من أمر ربي قل الروح من أمر ربي كذا فلما سويته ونفعته من روحي فقعوا له ساجدين كذا من من من يا ميميتا كنسا to abin da ake nufi a nan لا يدركها وهي عينه فإذا أراد الله له البلوغ المعرفة إذا متن يسان أبن دا أكي نفي يكي وصفا رفع له الهجاب أنا حقيقة روحه أنا حقيقة روحه to mutum zai iya gane menene ruhin ashe ruhi shine asalin amma ana gane shi ne idrakan zauƙiyan wa kashfan ainiyan yaƙiniyan ana gane ruhi ne daga zauƙi da kashafi ya ƙiniyan kuma a riski ma auda a fiha ka riski mai Allah ya sanya a cikin ulumu ka riski abinda Allah ya sanya a cikin ruhu min al'ulumi wal asrar amma a yanzu mutajibatun anhu an tsare ka gabarinta amma wa huwa ainuha kuma ita ce ita sanin kashful kashfin da ake samu a shiga a shiga a shiga kashfin da ake samu ka gane me ake nufi da ruhi shi ruhi safa'i ne idan kana magana in kana son ka gane ilimi ai a jikin mutum yake ilimi a jikin mutum yake watsakewansa ka gane Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza ai muta'alliqun bil bil arwahin la bil jasdi shine safa'in shine ma'arifa to wannan gane irin kyautan da Allah ya maka daga wannan abubuwan da yake muta'alliqun bihi dama yana tare da shi shi gangan jiki kan ai hoto ne ƙarura ne amma wancan shi ne yake da asararu shi yake da ulumu shi yake da ma'arifa shi yake da komi da komi da shi yake zuwa kuma cikakken ma'arifansa yake da shi ruhi wanke shi ake yi kaga wa'anta bin ruhi labil jasdi insanu da ruhi kake mutum ba da gangan jiki ba ai sai a ce ilimi ya faɗi ma'ana mai ilimi ya mutu eh arziki ya faɗi ma'ana mai arziki ya faɗi kaga duk wani abu da aka siffanta shi bin ruhi ne muta'alliqun bin ruhi ne la bil jasdi ai ai dole ce kai mai arziki ai mai arziki ya faɗi haka makarimul ahlak ce mai ɗabi'a kaza ya faɗi mai kaza ya faɗi mai kaza ya faɗi za ka ga duk siffan yana ta'alliki da ruhi ne ba da gangan jiki ba to kaga shi ma'arifa zaukan wa kashfan ainiyan za ka gane to ashe ba da gangan jiki ba ne fa za a zama shahidin alama kulna wa fi haƙƙi to wannan shine zaka duba hakikan ainihin abin da ke tare da haƙƙin manzo Allah su makala shehu radiyallahu anhu lil uluhiyati mashhudatun a cikin uluhiyya akwai abin gani li ghairillahi ta'ala amma ya rabu kashi biyu isman muta'alliqahu al-uluhiyya mahaba akwai yankin da yake rataye da uluhiyya tsantsa la ta'alluqu fihi lil khalqi babu rataya ga halitta kaga tsantsa ya rabu kashi biyu ne muta'alliqatul uluhiyya mahaban kaga kaman jasdu da insan jasdu da ruhu nake nufi eh kaman jasdu da ruhu da yake yawancin lamarin Allah kaga yanda zaka gane abubuwan ce mata ce za ta yi aure sai ta ce ta yashe maka sadakin ta ce to ita waye ba ta isa ta yashe ba saboda akwai haƙƙi na ruhi akwai kuma haƙƙinta kaga dini ta dai ba da kuɗin in aka ba ta a sake dawowa da kudin a bata ita ta ba da kudin sai a ba sai kuma a biya ta kudin sadakin sai Allah ya ce to kin zauna lafiya amma ba ta isa ta ce ta yafe ba saboda akwai haƙƙin Allah kaga kaga mashhud kenan li ghairillahi isban muta'alliqatul uluhiyyati mahban la tu'alliqu fihi lil khalqi wa qism min al uluhiyyati muta'alliqahu al-khalqu kaga rabo biyu yanzu misali sai ka ce an kashe mutum in an ce an kashe mutum to kaga akwai azumi sai su masu gawan da za a yi jina za a ce to ana neman haƙƙi za su ba da raƙumi ɗari sai aka ce duk an yafe duka an yafi har azumi azumi ba nasu bane kaga ismin muta'alliqatul uluhiyya mahaba wannan ba su da hannu akai amma na yafewan dan uwansu in sun ce sun yafe wannan yayi amma ba sai su yafe na Allah ba to irin wayannan mu'amalan zaka ga a jikin dan adam ne amma kuma ba da haƙƙin kansa misali sai ka mari kanka sai ka ce me yasa ka mari kanka kai ka ci kawai kaga dama ne kaga dama kai kai kanka to in ka mari kanka to akwai haƙƙi kuma na uluhiyya tsantsa a kanka domin ba kai kai kanka ba to irin wa'annan a hakam din to shine ilimi yake nunawa ka fitar da ainihin ilimi ka ga yadda abu yake to wannan shine shi shi ake nufi da ma'arifa eh shi ake nufi kowane abu duk wani abin da ka gani za ka gani gashi nan amma an raba biyu ne ka je da naka wannan to nan yana da haƙƙi nan yana da haƙƙi wa qismun min al-uluhiyya muta'alliqun li haqqi tu'rafu tilka al-ma'ani ana sanin wannan ma'ani al-ilahiyya bil khalqi da halitta wasu uraful makhluqati ana sanin abun halitta tilkal ma'anil ilahiyya kuma wannan ma'ani na ilahiyya wala budda to babu babu makawa li kulli kamilin ga dukkan wanda yake kamili min shuhudil amraini ya dinga kallon abubuwan guda biyu ya kalli wannan ya kalli wannan ka eh shine eh cikakke yawa ya kalla ya kalle su guda biyu wa min azami shawahidi yana daga girman abin da yake shaida ne ala ma zukira fihi sallallahu alaihi wasallama abin da muka faɗa qablin nubuwati kafin annabta mazala min kauni ulumin nubuwati wa risalati wal kutub wal imani mawjudan kaga anan zaka gane ashe komai yana ta'alliki da annabi Muhammad tuntuni tunda ma'arifan ta riga ta kare ashe kaga a ce ma kunta tadari mal kitabu wal iman wannan fa duk ana warware maka ne ka gane ba ma annabi Muhammad ba kai ilimin ka tuntuni yana nan ne domin yana nan ne muta'alliqun bil ruhi la bil jasadi ba bayyanan ka bane yasa ilimin a'a da aka yi ka tukuna ruhin ya zo ruhin kuma ya zo ne minallahi kaga walamma sawaituhu wa nafahatuhu min ruhi min ruhi shi halittar ruhin ba an halicce shi da kai bane a sai da aka yi ka tukuna yinka ruhin yana nan ba lokacin da aka yi ka bane aka yi ruhin a ruhin yana nan kaga min ruhi to kaga can shi ne ya sake daidai da wannan maganan in attabi'u illa ma yuha ilayya to wannan shine zai baka kaga ya baka min kauna ulumin nubu'ati wato ilimin na annabta war risalata ko min kauna ulumin nubuwati war risalati da annabta wal kutubi da littattafai wal iman da imani maujudan tuntuni yana jikin annabi muhammadu tuntuni mugaddatun alaihi an lullube shi ne kawai bi hijabin da hijabi ka halatin na'im fi naumihi kaman halin mai bacci cikin baccinsa yawa lokacin da ya farka shikenan dama baka ji wasbir nafsa واصبر نفسك في نفسك تضرعا خيفة وتؤمن الجابة واصبر نفسك في واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ونون الجهر من القول بالغدو والآثار ولا تكن فأي wannan shine in aka ɗauke shi a gafala kaga istinqazi minan launi shi yasa in mutum ya zo ya ce ya zo karɓan ɗariƙa misali sai a ce ya tashi daga baccin gafala da tuntuni me yasa bai karɓa ba saboda haka lokaci ya yi saboda haka ya gane akwai wani alherin da da bai samu ba kuma abin dama yana jikin shi to amma sai ya tashi كحالة النائم في نومه فإن علومه علومه ضمير لمنسى التي كان يعلمها في اليقظة وان يسني أفيل مقطعة عليه في وقت النوم أي أعرف إيش لوقت بشي na hankalinsa a lokacin to hatta izar sai kaza sai in ya farka wa zala anhu hijaban naum hijabun naumi ya kauce masa ta'allaqaha sai ya race da ita wa waje da ha sai ya same ta lamta zalfi za ta yi ashe suna tare ina baccin da kai jiya da daddare ai dai baccin yana nan kuma yana jikinka yanzu a yanzu haka bacci yana nan a jikinka in ka kwanta kuma sai ka yi to ina ka gan shi zuwa yake to kaga haka ne to shi wancan hakan yake yadda yake din nan amma ga shi nan kuna tare da shi sai ka kuma ba gan shi ba kuma ba ka ganin sa kuma shi ne shi fa haza halu sallallahu alaihi wasallama min halqihi ila zamanin nubuwati wannan shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni haka abin yake wassalam shau jani ya kawo waraka in mai neman waraka ya gane saboda haka jawahirul ma'ani yana fassara ta ɗabi'a ce ta sayyidina rasulullahi yana kawo maka annabi ne kusa ka gane amma saboda zurfin karatunsa da iliminsa shi yasa ake masa hawan kawara ake ganin cewa ba a gane ba amma a siffan an gane wasu altu sai da alil harazim yake cewa na tambaye shau tijjani radiyallahu an kauli ta'ala da ubangiji ce qul tawaffakum malakal maut alladhi wukila bikum kaga wannan eh qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum eh wane ne qul ka gaya musu yatawaffakum malakul maut mala'ika mutuwa ne yake yake kashe ku alladhi wukila bikum shi ake aka sa muku shi wakili ko shine yake lura da ku to kaga hatta idza jaa aduhumul maut tuwaffatuhum rusuluna wa hum la yufarridun shin in mutun yazo mutuwa wannan karatun duk lokacin da mutun yazo mutuwa mala'iku dubu ake tura masa duk mutun daya mala'ika dubu ake tura masa ɗari biyar mala'ikun rahama ɗari biyar mala'ikun azaba kaga kule tawaffakun malakul mautin ladhi wukila bikum ko sannan hatta idza jaa ahadukumul mautu ka gani tuwaffatuhum waffa rusuluna ba rasuluna ba tuwaffatuhum rusuluna jam'i ba rasuluna ba ba shi jibril azra'ilu ba shi yana nan wajen karɓar rai amma akwai a awanu mataimakansa to ɗari biyar mala'ikun azaba ɗari biyar mala'ikun rahama in an zo sai an yi an tambaya yaya jiki ya bi ko ruhi misali kamar haka ya bi ra'ayin jiki ne ko ya bi ruhi ne ya ya gane ruhi in mun dauke shi a wannan karatun in mun dauke shi a wannan karatun shi bin ruhi shine sanin ulumu da aiki da abin da ya zo da shi shi tsantsa ya zo ne a tsantsa bai da bai da matsala shi kuma jiki shi dama tuntuni kamar shaƙi-shaƙi ne shi shi ne ƙasa da ƙasa aka yi shi kaga ƙule ta wafa kuma lakon mota da zai wikila bikum to idan aka raba in aka zo mala'ikun suka yi jayayya wannan ku za ku ɗauki ransa ko mu za mu ɗauka a mu za mu ɗauki ransa me dalili saboda kaza da kaza da kaza a'a wayannan za su ɗauki rai me dalili saboda kaza da kaza da kaza da kaza sai a ce to shi kenan an bar wa mala'ikun rahama su ɗauki ran saboda rinjaye kaman abin da ya faru a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah yake faɗan mutuwan akwai mutum ɗaya da ya kashe mutane casa'in da tara wannan manzo Allah ya faɗa ya kashe mutane casa'in da tara da ya kashe mutane casa'in da tara sai ya tashi ya ce to bari ya je wajen wani abidi mai bautan Allah da ya je sai ya tambaye shi shi ne ya kashe mutane casa'in da tara yaya za a yi Allah ya gafarta masa to abidi daban malami daban bauta in kana ibada baka san abin da kake yi ba ka yi ta kwananka wani yana zaune zai karanta wani sirri guda ɗaya ya dinka kwanakin saboda ai baka yi tambaya ba sai da ilimi in ba ilimi a laƙana maka in ba a laƙana maka ba kai dan kanka sunan sa rushewa ai abidi kenan to da yaje sai ce kai da ya kwatance sai ga ina Allah ba zai gafarta masa ba sai karasa da shi ya cika darin da ya dawo sai ya ce tunda Allah ba zai gafarta masa ba kawai shi ma tafi lahiran da ya dawo sai ya sake neman ina zai je ya samu mutumin da za a shigar da shi rahama ga zunubin da ya yi sai ya samu malami da ya samu malami sai malamin ya ce to ka fita daga garin da kake ka koma gari kaza domin garinka zunubi ya yi yawa ne amma ka fita daga wannan garin ka koma wani gari in ka koma wancan garin Allah zai yafe maka zunubin ka je ka tuba a can to da ya tashi fita daga garin ya zo yana nufin ya koma wancan garin sai ya raba tsakiyar hanya kafarsa ɗaya tana can kafa ɗaya tana nan sai mala'ikun mutuwa suka zo masa to fatun rusul na kenan da mala'iku suka zo sai suka zo za su ɗauki ransa wanda suka fara zuwa mala'ikun azaba sai suka ce su za su ɗauki ransa sai mala'ikun rama suka zo suka ce su za su ɗauki ransa mutumin nan bai taɓa yin aikin alhairi ba ji manzo Allah bai taɓa yin aikin alhairi ba sai yanzu sai suka ce to ai rashin aikin alhairinsa da bai yi ba yanzu ya gudo ne don yi aikin alhairin sai suka mala'ikun rahama suka ce su da su ɗauki rai mala'ikun azaba suka ce su da su ɗauki ransa sai aka yi jayayya a tsakani sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce a umarci ƙasan ƙafarsa ta fi yawa a ƙafansa na baya ƙasan zunubin ƙafansa na ƙasan alherin ya shiga da kyakkyawan niyya ne sai Allah ya sa a ja ƙafan a ja ƙasan ta kai shibirin taƙi guda eh saboda manufansa sai aka ce ya wuce sai aka ce to mala'iku rahama su ɗauki abubuwansa wannan ya zo cikin riyalus salihi na ma to kaga yadda ake yi kenan wajen ɗaukar ran to in naka zo ɗaukar ran abin da za a yi to za a jinkirta masa ne ana jan ran yana hutawa ana jan ran yana hutawa ana jan ran yana hutawa su ne na shiɗat idan kuma na wanda ya ji jiki ne shi kuma ana fizgarar ne sai ya zo mu kogaro sai a sake shi sai ya koma wato komawan kamar yanzu aka fara sai an wujijjiga shi su ne naji'at shi ne wannan naji'ati garkan wannan shiɗati na shiɗan to yadda mala'ikun suke zuwa kenan amma kowane mutum ɗaya za a ɗauki ransa ko da jinjiri ne to mala'iku dubu ne suke zuwa kansa saboda muhimmancin rai saboda rai mala'iku dubu ne dari biyar ga yadda suke dari biyar kuma ga yadda suke sai an zo ba wai an yarda da kai sai dai a zo a ga babu abun shine alkawarin to wannan shi yasa shi kansa ana wuce shi akwai matakin Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha ka gani wancan din kaga qul ya tawaffakum malakul malakul mautil ladzi wukila bikum kaga wannan mutuwar mala'ika mala'ikan ne yake daukar ranka wannan amma malakal mautul ladhi wukila bikum to wannan kuma amma shi ma sunansa wakilin Allah a wajen aiki kuma wakilin nan wakilin Annabi Muhammad ne babu wani mala'ikan da zai dauki rai Annabi Muhammad ba bai sa hannu ba yiwa domin ofisoshin na annabi ne na annabi Muhammad ne to kaga ta inda yawancin mutane hijabi ya shige su kenan suka kasa gane waye a gurin amma annabi bai yadda ba ba wanda ya dauka ba wanda ya dauka gashi umarnin daga Allah dai amma daga Allah kuma second person manzo Allah ne manzon Allah ne to Allah ya tawaffal anfusuhi na mautiha akwai kuma ran da ubangiji ne yake dauka da kansa ba hannun mala'iku to wannan sirrin shine zaka ji eh sufaye suke fada assalamu alayka ya rasulullah wannan sirrin assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah wannan sirrin na assalamu alayka ya rasulullah to da shine mala'ika mutuwa bayi da hannu kuma a kanka in wannan sirrin kullun ɗari kake karantawa assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah so ɗari to mala'ikan mutuwa bayi da hannu a kanka rabbul izzati ne zai ɗauki ranka da hannunsa da zatinsa bi ƙudurati shine abu hassan shazili yake cewa wata walla qabda arwahina biyadika Ubangiji ka jibanci ɗaukan ranmu da kanka. Wahul bai na nawa bai na gari ka, ka tsare karka sa wani shiga. Wahul bai na na wa bai na gari ka, kai, ku yi magana wa yaran nan mana. Wahul bai na nawa bai na gari ka, ka shiga tsakaninmu da waninka. Eh, eh, kar ka bar wani ya taɓa mu to wannan shine sirrin assalamu alaika ya rasulallah ai ai da ma ma'azun fa jabar zai Allah anhu sai shautiyan ya amsa kala yace ilam ka sani أن الله تعالى هو القادر للأرواح أسلا وأينا شنو أن الله في الله تعالى هو القابض للأرواح shine yake karɓar ruhi aslan wa ainan gaba ɗaya kuma ƙuruƙuru haka ne wa wala zalika azra'il alayhi salam sajjafan sai aka sa azra'il ya zamo ma'aikaci ne an rufe shi da shi wa suturan kuma sutura ne hukumiyan hukunci ne gadda biya sarfi kudrati an lullube tasarifin kudurar ubangiji ne sai aka ce mala'ika mala'ikan mutuwa fa inna sirrul qadari kudrati shi sirrin kudura alladhi huwa ainul aini wanda shine shi la yazharu subhanahu wata'ala li ahadin Allah baya bayyana shi kowa zuran ainiyan yanzu misali duk wanda yake da karamin hankali ma ai ya san Buhari ne kawai ya kiyarda maganan kuɗi to wanda ya dan gane kenan wanda bai gane ba kuma shugaban shugaban banki da tsitsi ne ma ko ba haka bane to amma in ya ce ayi dole ne in ya ce a shi kenan to a haka ne sirrin kudura kenan na? ok ya yi magana da safa ok ya yarda ɗari biyu ta dawo zuwa goma ga watan april ok amma ɗari biyar da dubu ɗaya ba ta tafi kenan ok ok yanzu wanda zai baka kuɗi sai dai ɗari biyu da ya ke kan tarban ɗin masu dawo da ɗari biyu da suka karba ok da wata yawa cikin jama'a zuwa kwanan sittin goma ga watan april
Ka- ka- a- an rage Eh, ai ai hikima ce kuma haka hukuncin ubangiji yake Um, akwai manufa akwai abin da ake nufi ai ya wancan din sun fi girma ne saboda haka ya san an tara su ne yakin da ake yi ai a kansu ne Eh, saboda haka ba za a ajiye ɗari biyu a hannun 'yan duniya kamar yadda za a ajiye dubu dubu da ɗari biyar biyar ba to in aka ga wannan kuma hankalinsu ba zai kai su ajiye dubu a ba za su ajiye ɗari biyu ba ai. duk na talakawa ne to amma kuma duk za a yi ta tsinewa haka haka kuma za a yi ta yi amma mu ba za mu tsine ba eh saboda ya kamata a ce mun fahimci Allah eh mun san mu ma da laifinmu eh mun san da laifinmu akwai abubuwan da ake nufi ko ba komai wata kofi ta na tulatu siban nan lazina zalamu minkum khassa nawa ne mutane da suke iya fitar da zakka a cikin wanda suka boye Allah zai bari ba zai bari ba kuma in bala'in ya fantsamu a gidan da ya fantsamu duk gidan da ya kama gobara to makwabtansa ma sai sun sai sun yi da gaske wani mutum ya mun magana ana gobe za a rufa abun wata juma'a kafin a ɗaga ɗin eh naira miliyan talatin da biyar ne a gare shi ba wanda ya sani sai ranar da ce mato kawo a jibin ya ɗauko ta daga ƙauyen su ko in ka gan shi ko a ɗari biyu ba za ka siya shi to irin wannan to ya zai iya fitar da zakka ba ba sa fitar da to ya, ya wannan abun eh, za a ce wayo ne ko kuma shi kuma Allah ya faɗa wala tahsibanna alladhina yafhaduna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum kar ka yi zaton abin da na baka ma atahumullahu min fadlihi kar ka yi zaton na ce ka yi ka ɓoye ya zama alheri ne gare ka bal wa sharrul lakum gashi kuma gashi bal wa sharrun lakum sai ya dawo kuna ma bahilu bihi zan ɗanɗana muku kuɗa da abin da kuka yi ruwa Ko- kowa ya shafa mutum shi kaɗai Allah ya wa yake magana miliyan talatin ga masu ɗa- miliyan ɗari nawa kuɗin ya lalace ya zamo gari haka an- ana tattakawa kuma an yi ne dan al'umma kuma an riƙe kuma duk wanda ya ɓoye dubu dumin yake ɓoyewa ba ɗari biyar biyar ba shi yasa yana da manufa akwai abin da Allah ya sanar da shi saboda shi wa- wakilin Allah ne eh da ya ta tsine mar amma kuma a banza eh Allah ya kiyaye eh ya kamata mutanen su kansu su lura da shi in aka duba abin sai a duba shin wani abu ne muna cikin bala'in ba ba wani ciki ba amma kuma ai an ja mana ne an ja mana ne mu ma da eh, wai na wai na lumu zamanuna wal aibu fina wa mali zamanuna aibun siwana eh muna zargin zamanin mu kuma aibin a cikin mu yake Eh, wa mali zamanuna aibun zamanin yana nan daidai yake tafiya mu ne muke da illa amma ba za a yadda ba amma rashin yadda kuma ba zai hana mu faɗa ba Yes, ba zai hana mu faɗa ba kuma kowa in aka tare ya ce abin sai addu'a in aka ce sai addu'a kuma ya yi shiru kenan ya gama Eh, sai addu'a a yi addu'a wasu su yi addu'a kenan shi ban da shi
amma dai kaga matsala addu'a aikin ai a- to, ai ai abubuwan yadda suke gudana kenan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye na'am kaga la zuru subhanahu wa ta'ala li ahadi zuhuran ayat wa inna ma yazharu ilman ka gani ko da ilimi ake ganewa subhanahu wa ta'ala mugadda bin sajjatil hikmati kuma an lullube shi da hikima eh duk an lullube shi da hikima kuma hakan in ka lura to ya za a yi ka zo ka kama polis ka wanka mar mari a ce ka da shi ba kuke yi sai aka ce yana da hula a kansa na sarki saboda haka ba shi kamara ba inspector general ka- kamara yana yana ya ce wallahi tallahi ni ba shi na mara ba sai abu ka isa ba shi ka mara saboda ka saba ni to wannan ba hikima ba ne ba sutura ba ne ita din ce kuma wanda ba su kuma shi din ne saboda ma'aikacinsa ne ka- ka- wannan shi ake nufi to haka sajjafan kenan fa huwa qarin lil arwahi batinan A- ubangiji shine mai karɓar rai a batini wa qudratan sarfan qudra kuma tsantsa wa huwa wa huwa al muwalli lil azra'ilu sai ya jibantar da azra'ilu qabdaha karɓar lai- rai din zahiran a zahiri suturan hakimiyan eh an yi masa sutura ne a hukunce wa karrafa hazar sutura an fi babul ashahasi wasu an ware musu suna ganewa eh fi babul ashahasi wasu an ware musu yadda ake daukar ran eh fi babul ashahasi cikin wasu fadalan minhu wujudan wannan Allah ne ya ga dama wa jaudan da kyautatawa wa itisasan da kiyayewa lima sha'a ga wanda ya so min haisu la hajara alai fi umumul izaqati wanda ba a tsare masa ba cikin dukkan wani abu yana gani zai ga azara'ilu ne yake daukar ran amma kuma Allah ne yake dauka kaga Allah ya tawaffal anfusu hina mauta amma kuma kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ne suturan kenan to yaya mutumin da baka je hannun irin wa'annan malamai ba ya zaka yi ka gane sai ka ce an yi karo Allah a wani gurin an ce Allah ne yake dauka a wani gurin an ce azra'ilu ne ka da ku eh ka da ku eh wajen gurin da aka sake makale abun aka makale abun kuma hannu aka ce maka ba ce maka ko ina an ce maka annabi Muhammad bane amma shi kuma ta hannunsa ne komai ke yake yiwa don kuma yau babban wahala ba sa ganewa ya za a yi a gane ana ganin sa mutum ai ba za a gane ba ai ba za a gane ba saboda sirrin da ke ciki ai sirrul eh, ah, ah, yanzu misali ana zuwa makaranta kai ba ana zuwa neman arziki ai raka wasu ake ai in an gaya maka an ce rakiya kai ba za ka je ba haka ne ai duk wani abu za ka ga an raka ni raki ake ai masu samun abin ba su suka fi yawa ba kaɗan ne wanda raka shi aka yi aka je aka aka tsere mara kewa aka taimake shi ya yi ƙoƙari ya tara karatun ya yi ta ƙarawa da waɗansu ma ko neman arzikin ne haka ne sai an yi sai a dawo gida ka ce tare muka je karatu haka za kaza kaza ta amma shi aka raka amma ba ka sani ba saboda inda an sake ka an ce ka je ka raka shi ya je ka zai ka ce aikin banza kawai kai kenan ba za ka samu komi ba sai wani duk a ubangiji dukiya ma akwai a kome ne ne a kome a kome ne ne haka abin yake ga ma yan siyasa a kome ne ne amma mutum mutum da ɗaya ne zai za a zaɓa yanzu a kuma a yi ta ƙoƙari in aka zo ana kashe kuɗi wancan ma na kashe kuɗi ba ba eh wancan na kashe kuɗi wannan na kashe kuɗi dun ya tara ba ba shi dama ba to saboda haka shi ma yana neman sai ya ci wannan ma yana kuma ɗaya ne mijin sai an zo ƙarshe sai a- a gane a gane a gane wanda dai su mai su ma wanda wanda zai warware warware to duk wannan haka tsarin ubangiji yake saboda in ba ya hakan ba wasu ba za su ba da haƙƙin da ke hannunsu ba ba za su saka ba sai ce in sun gane ce wallahi tallahi ba shi ba saboda dan adam yana da aladdul hisam ne eh aladdul hisam ne shi ya ya yi mursisi a yi dan ba da shi ba wani abu ba ne Allah ya kiyaye ai in ka duba wani abun ka kalla kawai dai ka shiru shi yasa ba duk wani abu ne na sirrin Allah in ka gani zaka gane ka faɗa ba sai dai ka shiru ka kyale mutane saboda in ka faɗa aka gane to ai ba za a yi ba ba za a yi abin ba yi eh ba za a yi ba yanzu ma da tafiyan nan da ake yi yanzu bai kamata ka rika wayarwa mutane kai ba za a a ina ina akwai abubuwan da za a gane a ta kuma wanda aka iya gano ruwan ma ai akwai wani abu mun taɓa yi in ba bai tashi yana wani ɗansu maganganu wani lokaci ya faɗa bai faɗa ba sai nace masa ba da Allah da annabi ka daina faɗa ya ce duk wanda na faɗa bai kai ya sani ba a gurin zai manci ba ma za ka ji abin ba duk abin da ake faɗan ba za ka gane ba ai wanda ya yi idraki ya ɗan gane wani abu to shine zai ɗan bi channel ɗin ya gane me a yaga ne yanzu misali ni kaga kaman ball har gobe ban san yadda ball take ba wallahi duk kallon da nake mata kawai shirme ne ni da na dauka number 3 shine haka eh wallahi har yanzu kuma ban san ta ba saboda ban bi hanyar ba to to kuma gashi ai ta gama duniya yara kuma sun santa to amma kuma ni ban sani ba har yanzu wallahi in na ga ana bugawa kawai na ga ana bugawa in an ci an ci ba ci ba ci ba shi kenan kawai malam wani ya zo rana ne ce malam na ce na jin ka yau ga ɗan ƙwallo shi kaɗai ya musulunta da mutum dubu kaza na ce a ina wai an yi gwazon a nan wajen saudiyan na aka yi mai gaskiya ne wani za a yi sallah za a yi A haka ne.
Wurin ma aka yi sallah ana mu ana gaya mu ana ya gaskiya ba a taɓa yin ba a taɓa yin abin da ya kai hakan ba gaskiya ne a yi zina fi a wannan kamar mu ko mu je mu yi gwal na ce a dama za su yi rakiya za su yi rakiya kuma an yin ai an yin ba ba a taɓa samun haka ba a an shirya ne za a zo a yi wani abu na fasikanci aka kashe kuɗin da ba a taɓa kashewa ba a duniya kuma duwalul arab ne sun yi niyan su shigo musu da maɗigo da auren jinsi da komi da komi duk dokan da suka samu sun ɗauka sai da suka ɗauka sai annabi ya yi tasiri kuma wai wannan shine abin da ya faru to da aka zo alhamdulillah kasan Allah eh wai uh, fir'auna sai ya kashe Musa sai aka turo shi gidansa ya zo ya rame shi to haka aka yi sai da suka gama takin dukkan abin da suka tsara an yadda an yi komi din suka ce sun yarda ne sun yadda sai da aka zo shiga sai su kuma suka kawo ka'idarsu ka'idan ya kai kuma ba yadda za a yi a canza a lokacin za a ci mini lo- lokaci ya kai Allahu akbar wasu suka ji kamar su mutu kuma ba halin a shigo musu da wannan abun daga nan kuma aka buɗe da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ma uh, haka hotel din anin wajen kwallon Eh, filin mai yadin an samu mutanen da suka musulunta wanda ba a san da musulunci ba a san da wannan kuma hikima ce ta Allah haka kuma Allah ya yi kuma an yi abubuwan gaskiya ne wallahi ya zo yana gana shi Gaskiya ne.
kwanji na murna na ce a mun aiko ne ne ne a, a, a, a.
shirar da al'amarin da inda ba a tunani Allah ya kiyaye. Allah ya ba mu nasara. Fa ya tawalla qabda arwahin biyadihi duna tawalliyati azra'ilu. Allah yana karɓar ran biyadihi ba najibantan azra'ilu ba. Wala yalzamu min haza babu abin da yake lizimta daga wannan an ya kuna alladhi tawalla subhanahu wata'ala qabla ruhahu duna tawliyati azra'ilu alayhi salam afdalu man tawalla qabla ruhu azra'ilu wato wala yalzamu baya lizimta min haza daga wannan an ya kuna lalli tawalla wanda Allah ya jibanci lamarin karɓar ruhinsa a ce ya koma baya da na azra'ilu afdalu mimman tawalla kaman fiye da wanda jibril azra'ilun ya karɓa fa inna hazi maziyatun wannan maziya ce kawai eh ƙarin maziya ce wala taktabi maziyatun afdaliyatun maziya eh, akwai wani kyauta ne da aka ƙara shine na karɓan ubangiji wal maziyatu la tahtassu bil fadli shi kuma maziya bata keɓanta da dan an fi amma dai koya dai akwai dai ƙari eh dan al-afdal bil fadli dun al mafduli fi kulli shay'in ba kowane abu ne maziya take take jin kama a ce manzala yana zaune shedan yana zuwa abubakar yana zaune shedan yana zuwa amma in umar yana gurin bai shedan bai sai zo ba
wannan shi ne mai yin shi ne maziya to ka kuma ai umaru bai kai abubakar ba balle ya fi shi tsakanin akwai to yawa to wannan maziya ne to shi ne suke faɗan karɓar ran a zara'ilun da karɓar ran rabul izzati maziya ce akan wancan amma ba ta keɓancewa ce a bil fadili dunal mafduli ba fi kulli shay'in wa fi kulli martabatin kama nashiru ilaiha fi ma yati za mu maka ishara suma naqulu innal haqqa ubangiji la hajara alaihi babu abin da ya tsare shi kama qaddamna yaf'alu fi mulkihi Ubangiji yana aikatawa cikin mulkinsa wata sarrufe da tasarrufinsa ma ya sha'u abin da ya so sawa'an kana fi umumul habari wal itlaqi ya kasancewa cikin umumul habari ne wal itlaqi fa yuhassis bi munaqabati umumul habari sai a keɓance shi da da munaqaba na umumul habari man yasha'u min halqihi wanda ya so daga cikin halittansa law kana fi hususil habari da zai kasance cikin keɓantuwar labari wawa zahiri zai zamo zahiri fainal mazaya shi abin da yake nufi da mazaya ya tasirlahu biya alfadilu ubangiji yana keɓance alfadilu fi kulli martabatin a kowace martaba wa qad ya tasu bi hal mafdulu kuma ana keɓance al mafdulu wanda aka fi fi ba'adul maratib cikin waɗansu martaba faqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallama ya inganta faɗin manzo Allah da yace kala sallallahu alaihi sallama manzo Allah ya ce inna lillahi ibadan akwai waɗansu bayi ka gani laisu bi anbiya'in ba annabawa bane wala shuhada'in kuma ba shahidai bane ya gabi din mun nabiyina wa shuhada'i amma annabawa suna cewa ina ma su ne shahidai ma suna cewa ina ma su ne li makanin min Allah azza wa jal saboda matsayin da suke da shi a wajen ubangiji ka gani wani ani bihi muna nufin yau mai kiyamata ranar tashin kiyama faƙad bana laka wannan ya bayyana a wajenka kenan annal maziyata shi maziya ya hatassallahu bihi al-mafdul dun al-fadili ka gani ana keɓance mafduli wanda aka fi shi dun al-fadili amma kuma wanda ya fi shi bai da abin ai annabawa sun fi mu shahadawa sun fi mu to amma kuma gashi nan zakirai su suke da wannan sannan masu zama suna karanta zikiri wazifa ana suna daga cikin wannan ya gaɗi duhul anbiya'u wa shuhada'u annabawa suna cewa ina ma su ne shahidai ma suna cewa ina ma su ne eh shine wani balarabe ya ce sibhun lana ya rasulallah ka bani siffan su mana ya manzo Allah fa jassal arabiyu bayna yadin rasuli ya durkusa a gaban manzo Allah yace ba ni siffan su mana ya rasulallah sai manzo Allah ya ce hum qaumun min biladi shatta su ne mutanen da suka zo daga gari daban-daban kamar tafiyar maulidin nan na shau kamar yadda aka zo mana maulidi nan qaumun min biladi shatta wa min qabilati shatta kabilansu daban garinsu daban ya ji ta mi'una ala zikirin lahi amma duk sun haɗu suna la ilaha illallah la ilaha illallah manzo Allah ya ce su ne ya ce su ne eh ka gani wannan suna nan fita ta zillillahi ne inna lillahi ibadan laysu bi anbiya'in wala shuhada'i يجدد لهم النبيون والشهداء لمكان من من الله عز وجل كاغني حيث كان النبيون على جلالة قدرهم to yaya kaga duk da annabawa ga matsayinsu wa shufufu rutubatihim ga martabobi daban-daban min haisu an min hais ta gurin da anna zununa la ta tsarakaha ga uluwan ba yadda ake zaton ta ina da a samu wani abin da su ce suna nema a wajen wani kuma eh ya tamannauna inda lahi makaman amma da haka suna neman wani makami man la yakunu nisbatu ilaihim wanda su kuma su kai su ba suna ganin matsayin su wanda su annabawa ne amma kuma suna ganin gawa inda suke da waɗansu abubuwan da su kuma ba su da shi eh kaga ai shine wannan hatta nuqudata qalamin fi baharin ko da a ce digon digon rubutun alƙalaminsu ko digo ɗaya ba su kai ba fi baharin a cikin kogi wanda dulu alfu alfin amin a ce ya kai kogin yana da tsawon baharin ya kai ruwan kogin ya kai tafiyan mil miliyan wa arduhu kazalika wa umquhu kazalika ya kai haka na annabawan ne amma kuma gashi nan suna ganin wani abu bin nisbati ila uluwa maqamihim wa kashfu sirri hadhihi kuma an cire musu sirrin wannan abin ne alhikayatun min haisu anna hadhihi almaziyatu lam yaqali akabirin nabiyina amma kuma gashi nan annabawa kuma ba su samu wannan ba lu'lu'i maqamihim saboda girman maqamin su an ta dalili misal hadhihi su kusanto da wannan fa inna haula'i almagabutina wannan allun da su ne bi manzilatul alfali kamar yara fi hijral haqi yara kasan yara ana jin tausayin sa eh suna kusa da Allah eh yuladifuhum bi anwa'i tafi Allah zai dinga yi mana haka mu ba annabawa bane mu ba komai bane amma ga mu nan kuma a wajen Allah yuladifuhum Allah yana muladafa bi anwa'i tafi duk wani tsaraba za a baka ga lemu ga minti ga nama ga mene ko me za a dinga baka amma annabawan kuma sun kalli wannan li adami taqatihim li haml al-aba'i al-hadratil ilahiyya su kuma ba su isa su matso gurin ba saboda wa'inda suke da wannan kujerun matsayin yara ne wanda ake musu wannan abu su kuma in suka matso gurin to jalalan kadarin ba za su iya ɗauka ba na wa'innan yaran da aka kewaye irinmu masu wannan zikirin maziyar ce in ka matso za ka koma ba za ka iya ɗauka ba amma kuma Allah kai Allah Allah ne Allahu akbar eh bima ya tajalla bihi saboda in Allah ya musu tajalli kasan su za su zo ne a matsayin keke da keke dai in ka zo sai ka kai level din da zaka iya dauka ka zo eh ba za ka iya zuwa ba eh fi zalika lokaci a wannan lokacin kama qala subhanahu wata'ala shine ubangiji ce ta wata nasu sukara wa mahum bi sukara walakin azaballahi shadida ka gani wata nasu sukara wa mahum bi sukara zaka ga mutane suna maye kaman sun sha amma kuma ba maye suke ba walakin azaballahi shadida falamma azmal mawqi'a lokacin da guri ya kankama fi hadha tajalli allazi la taqata lil arwahi wanda babu babu wani wanda zai iya wani abu li yulatifa sigari ahbabi to a lokacin su kuma kananan yaran ai kaga su suna karkashin ino al'arshi ne to ino kai wallahi ni kana ban fahimci wannan ba sai yau wallahi tallahi ban fahimta ba sai yau na gane duk sauran amma yanzu ne na gane yanzu kuma fahimtar ya zo mu to kaga wannan shine buduwan kuma shine shine ma'arifa na gane Allah akbar Allah akbar wato dai kai kai aikin eh ka fasaranta shi ya fi so dubu ka kawo shi a rubuce amma yau ne yanzu nan ne ma na fahimci ne Allah yake nufi da wannan yulaɗi fil atfal kas sigar ai abin da manzo Allah ya ce ranar tashin kiyama yunsabul manadiri haka ya ce yau mai kiyamati za a sa mimbari ranar tashin kiyama tata al'arshi ne a ƙarƙashin al'arshi ne wannan waye ƙulul an biya wa shuhada annabawa da shaidar sai suwaye wannan ashe wato su wa'innan maziyan da ake nufi shine a lokacin ai yara ne saboda zakirai ne ai masu yawan su ne sahu bakwai ɗin nan sab'atun fi zillillahi wa malazilla illa zillahu dinna imamun adilun shabun na shafi ibadatullahi rajulun da atu imratu zatul mansibi wal jamali fa qala inni akhafu Allah al mutahabbani fillahi wannan ai kaga duk ba annabta a ciki to ashe dukkan wa'annan a matsayin yara ne sun yi iya ijtihadin su ne suka zo wajen Allah aka sa su a karkashin al'arshin masu masu rajulun da Allah rajulun da atu imra'atun zatil mansibi wal jamal fa qala inni akhafu Allah rajulun zakara Allah haliyan fa fadat ainahu haka wayannan sausawun to su ne a ƙarƙashin to ashe abin da ake nufi ai dukansu ba annabi to amma annaba su waye wa'annan yan gata kamar haka ne su waye yan gata ba su sha rana ba to amma kuma gashi nan an ɗimauta ana ɗimauce amma wannan Allah ya tara su waje ɗaya da ya tara su waje ɗaya ba wanda ya isa ya zo gurin saboda kowa ya yi hankali ba wanda ya ishe zo gurin kowa wannan wanda suka kai matsayin hankalin sun kai babu wanda ya isa annabawan da ce waye zai zo waje kaza waye zai zo waje kaza waye zai zo waje kaza waye duka ba wanda zai iya zuwa annabi Muhammadu shi kadai ne zai iya faduwa ya yi sujudi ya zo to ashe wannan muladafan shine asalin yara ne a gaban rabbul izzati shine so ne a gaban haƙu ubangiji kenan to wannan mulaɗafan da za a yi shi ne maziyar da aka yi musu an musu maziya ne ga annabawan sun fi su komai su ne za su faɗi komai a kansu amma kuma su ne a lokacin suke cikin wannan kuma nasara kaga to wannan shi ne to kaga a yi falamma a zumal mauki a fi haza tajalli allaji la ƙaƙata lil arwahi liyu la'ifa sigari a babihi to ubangiji sai tausasa wa ƙananan masoya fa ma ya gabi ɗin bil akabiru babu wani babba da ya ishe zo nan gudan tarwihan lahum min bagadatul waridi saboda kowa ya san kowa wariqan li ba'fi maqamihim da tausasawa saboda basu isa ba an yi azim buka'u buka'u mu'aninahum ubangiji zai dinga rarrashin su saboda kukan su da shishikan su ana rarrashin su amma sauran ba haka ba ne lissu ubatin ma ya rauna mina tajalli saboda wahalan abin da suke gani na tajalli kaga wannan shi ne wa amma na yuna amma zai nisa karatun kuma za mu tsaya nan kai kai to Allah mun gode maka na'am na'am kai Allah mun gode gaskiya karatu yayi Allah yayi yayi yayi to haka ne wato da wannan ne ake samun ƙarin ma'arifa gaskiya ne wa kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbaha til buhuril fawaid wa kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan kullum mutum ya nemi ilimi ya nemi fahimta min ilimi me ka ƙara yau akan jiya me ka ƙara gobe akan yau me ka ƙara haka in dai babu ba abin da kake ganewa baka ƙara to gaskiya yanzu za mu shiga tashin kiyaman ka gane abubuwan amma wallahi na fahimci wasu abubuwa wannan kuma fahimtan zai ƙara buɗuwa domin daga wannan fahimtar za ka gane yanzu dai duk babba in ya zo ya zauna ai a gaban a gaban babba ai wani in kai ma yaron tsawa zai maka faɗa ba za ka yi magana ba yaran da suke gabanka in ka musu in musamman yana ji da su kai tsawa ka yi kuskure eh ba ka yi ladabi ba ba ka yi ladabi ba to haka fa muke a gaban Allah tun da ban kai annaba ba kaga sai mu shiga gurin da ƙarfi mu yawaita zikiri saboda ba za mu zamo annabawa ba to amma za mu zamo yan lele shine za mu zama yan lele to kuma hakan shi ne Allah ka taimake mu Allah ya ba mu ilimin albarka Allah ya ƙara Allah ya ƙara mana fahimta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب الفاتح هاي شوت الثاني آه الحمد لله